ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لا رباه ashirin da biyar ga watan al-muharram watan farko na musulunci shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijiriya wanda ya dace da talatin da ɗaya ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu a lissafin turawa muna darasi na talatin da shida a cikin karatun wannan littafi mai albarka na zadul mustaqnil littafin da yake magana akan fikihu da ibada da yadda za a yi ta da babubbukanta idan yan uwa za su iya tunawa a karatunmu na ƙarshe a mun wato mun tsaya ne akan babu azan wal iqama a kiran sallah da ta da iqama da ƙarshe abinda muka tsaya mun kai ƙarshen bani yau za mu tashi shirutu sala a can baya in za ku iya dubawa malam ce wa yujzi'u min mumayyiz wa yubtiluha faslun kasirun kafin nan mun ce wala yasihu illa murattaban mutawaliyan min adlin walau mulhanan aw malhunan mun yi sharhi da bayani akan wannan ya ce kuma ya halatta a yi kiran sallah ga wanda yake ba baligi ba ba dole ne ladan ya zama baligi ba za a iya samun yaro mumayyazi shekara bakwai takwas tara goma ko da bai balaga ba a shari'ar musulunci za a iya bashi ladanci me yasa li'annahu tasihhu salatu saboda yaron da bai balaga ba dan shekara bakwai takwas tara goma in ya wuce ya yi limanci ya yi sallah za a karɓi sallarsa to in har za a karɓi sallarsa to amin babu aula in ya kiran sallah a karɓa yanzu da za mu sa yaro dan shekara bakwai takwas a masallacin nan ya yi mana limanci to ba laifi ba ne kamar yadda ya inganta a lokacin sahabbai an samu yaro ƙarami ɗan wannan shekaru yana yin limanci har ma a riwaya aka ce saboda yarintarsa wani lokacin zai zo da yageggen wando in yi ruku'i wandon a yage in yi sujada abubuwan nasa a fili a bayyane shi ne wata mata ta ce ya ta ce ya ku mutane waro isna kariya ku ku lullube duwawun makarancin ƙur'anin ku limamin ku gashi liman kuma duwawunsa a waje yana mana sallah shine aka dan nemi dan tsumma aka dan yafa masa to a shari'a yaro ko bai balaga ba ɗanka ko bai balaga ba yana da qur'ani tura shi ya sallah tunda ya zama mayyiz an ce mayyiz yana iya mayyazewa tsakanin mummunan abu da kyakkyawa dai a iya dan shekarunsa sannan kuma mayyazi bai zai zo yana sallah ya ruga da gudu ya tafi ba ka san akwai yaro karamin da in ya zo yana yin sallah to da wani abu ya ɗauke shi zai tafi to wannan ba a sa shi limanci mai hankalin da yake duk da bai balaga ba amma ya san sallah yake yi ba zai yi wasa a sallah ba ba zai zo yana dariya ko yana taɓa taɓa ba wannan ya halatta a yi a sallah sannan malam ya ce wa yubdiluha faslun kasir wa yasiru yasiru muharramun duk wannan mun yi bayani idan an zo kiran sallah idan an ba da rata mai yawa to irin kiran sallah ya baci kuma ya yi ashadu Allah ilaha illallah to kuma sai ya dakata sai bayan wajen minti goma ko minti sha biyar wai sai ya dawo zai dora a baka isa ba ya lalace in dai an samu faslun kasir to ya za mu yi muhaddade wannan faslun kasir din shine urfi yadda mutane za su ce kai wannan daina kiran sallan nan yayi a'a wata larura ce ta same shi in dai mutane sun gane cewa yayi tsawo bambancin tsakanin ɗora wani kiran lafazin kiran sallah ya yi tsautu kiran sallah ya ɓaci sannan abu kaɗan wanda yake na haram to shi ma ya lalata shi shi wancan shiru mai tsawo ko kuma mutum ya je shagaltu da wani abu ko wataƙila yana cikin kiran sallah ya yi rabi sai wuta ta kama a ɗakin kiran sallah sai ya je ya kashe wuta ya yi ƙoƙarin jaddaunawa har aka ce to Allah kiyaye dai Allah ya tsare wallahi tallahi ni ma ina kiran sallah ne sai yazo zai dora a yubtiluha faslun kathir lokaci mai tsawo in aka bari tsakanin kiran sallah da kammala shi to ya baci to dan abu kadan kuma koda ba mai yawa bane in dai na haram ne to ya lalata kiran sallah kamar me yana cikin kiran sallah sai ya dora ashar ko wani yaro ya zo wani abu dan abu kazanka ko ya aikata wani abu na haram wannan ya lalace ko wata magana ko wani aiki na haram ko mun karancin sa to ya lalata ainihin wato kiran sallarsa shine wa yasirun muharramun sai kuma wala yujzi'u qabla alwaqti bai halatta ba a kiran sallah kwata kwata in dai lokaci bai kira bai shiga ba kisa duk ladani ya kamata ya san lokacin sallah bal ma yana daga cikin sharadin ladan to ya zama arifun bil waqti ba a sa mutum ya rinka ladanci sai mai basirar gane lokaci ko da babu agogo zai iya karanto a ce kai aiko yanzu asuba yi ta yi ko ba agogo zai iya duba yanayi ya ce ka aiko yanzu yadda na ga rana din azhar ta shiga to wanda bai san lokaci ba ya za a bashi kiran sallah kana yazo ya kira mutane sallah lokaci bai yi ba haram ne a kira lokacin a kira sallah lokacin ta bai yi ba kuma bata inganta ba sai dai yace illal fajra banda sallah asubahi ita shari'a ta bada dama fa yasikhu qabla dukhulil waqti ya halatta a kira sallah asubahi kafin lokaci amma kiran sallah na farko saboda hadisin inna bilalan yu'adhdhinu bilailin wa kulu washrabu hatta yu'adhdhina ibn ummi maktum bilal ladanin annabi ne bilal ibn ummi maktum makafu shi ma ladanin annabi ne to an raba musu kiran sallah manzo Allah ya ce shi bilal ya zo ya kira bilailin kaga bilal ba lokacin asuba bane da dare lokacin asuba bata shiga ba shi yake zuwa yake kira to tunda yana kira lokacin asuba bata shiga ba kenan shari'a ta nuna in dai sallar asuba ne ya halatta a kira ta kiran farko lokaci bai yi ba to kenan ladane ya kamata su kula in dai kiran farko ne to ana yin kiran farko ne kafin shigan lokacin asuba kada mutum ya zo lokacin asubahi ya riga ya shiga ya zo ya kira na farkon kuma ya zo ya dada ƙara na biyan a a kiran farko lokacinsa kafin alfijir ya keto ne kiran sallah na biyu kuma shine bayan alfijir ya keto shi yasa ce illa alfajir wani hadisin sahihi ne da hadisin bukhari da muslim kuma annabi ya ce ku ci ku sha ku ci ku sha To kenan wannan kiran sallan na Bilal bai haramta cin abincin sahur. Ko da kun ji ya kira, to kuma ko yanzu kuka ji ladanin ku ya kira mai kiran farko. Wasu masallatan suna da tsari a daɗin, wanda yake kiran farko a ladanai tsayayye ne an san shi. Kenan da mutane sun ji sautin wane, to sun san asubahi ba ta yi ba. Kun gane? Idan ku suka ji sautin wane, to galiban yana kira ne bayan lokaci ya shiga. Ladanin da baya makara, ladanin da matarsa ba ta hana shi fita da wuri, ladanin da yake da kazar-kazar, to shi ya kamata a bawa ya rinka zuwa yana kiran farko mai himma. Makararre kuma sai a ɗora shi a na biyu. Ina fata ana fahimta. To wannan kiran kuma kira ne na cin abinci kira ne na sha kira ne na qiyamul laili kira ne na dukkan ibadu da mutum zai yi kafin alfijir yake to yaushe ake da yace da daddare ba da nisfil laili kiran sallan farkon har wani ya zo farkon dare ya je ya kira a sai dare ya raba gida biyu ya shiga na biyu sai ka duba ka ga yanzu karfe nawa ne rabin dare yanzu dare yana shiga mu ce karfe bakwai alfijir yana ketowa misalin mu ce karfe biyar ko bakwai biyar to tsakanin awannin nan daga bakwai zuwa biyar misali na faɗa ba wai na faɗi hakikanin lokacin ba ne to wannan awannin takwas tara goma sha ɗaya sha biyu ɗaya biyu uku hudu awa tara to shine dare gaba ɗaya to ba da nisfin laili to kenan sai mu ce bayan bayan awa ka kwashe ka ce awa biyar takwas tara goma sha ɗaya sha biyu to ko bayan sha biyu ne ƙarfe ɗaya ƙarfe biyu ba da nisfin laili ne ladan yana iya kira a wannan lokaci to sai dai sunna ta bayyana mana a aikace tsakanin kiran sallan farko na masallacin annabi da kiran sallah na biyu lokacin bayi da tsawo sosai amma malamai sun yi ijtihadi idan lokacin azumi ne ko ramadan ladan yana iya kira da ɗan wurwuri saboda an halatta an ce ba da nisfin laili ko da bai kai dab da asubahi karfe hudu ba wataƙila karfe uku ya kira me yasa saboda larurar buƙatar wataƙila mutane su tashi su kimtsa su shirya sahur da sauransu tunda daman ja'iz ne ya halatta a kira kira na biyu ba da nisfin laili kamar yadda ya zo a wannan masaba ta imamu ahmad ibn hanbal To, sai ce wai sunnu julusuhu ba da adanil maghribi yasira. An so idan mutum ya kira magariba shi ladan. To ya dan zauna kaɗan kafin a tayar da sallah. Amma malamai suka ce wannan ala hasabi hajatin nas a bisa gwargwadon buƙatar mutane. Idan masallacin yana cika da wuri, idan kana nasu yashmi'una mubakkiri mutane suna zuwa da wurwuri su haɗu a masallaci to sai a samu tsakanin tada kiran sallah tsakanin kiran sallah da tada iqama sai zama yasiran kaɗan ne kamar wanda duk yake zuwa masallacin haramin Makka da Madina zai ga ana kiran sallah wani lokacin kafin ka gama nafila kama zaka ji ladan yana da iqamatu sallah kenan an ba da ladan dama an ba da masallaci dama shari'a ba ta ƙayyade tsakanin kiran sallah da ta da iƙama wasu mintuna ba ya danganta dangane da irin yadda masallacin yake haɗuwa da mutane in mai tara mutane ne da wuri da an ga mutane sun haɗu sai a yi sunnar annabi a tada sallah fa idza ra'ahu mujtama'u ajjala وإذا رآهم تأخروا أخرا ko abta'u akhara idan ya ga sahabbai sun hadu da wuri to sai ya maza ita da sallah annabi sai ce bilal ita da sallah idan ya ga sun yi jinkiri to sai kuma ya dan jinkirta musu to ashe masallaci ya kamata ya rinka lura da cikar mamu da rashin cikarsu ba laifi bane wani lokacin illiman ya zo ya ga mamunsa sun makara ba su zo ba ya ce a ɗan jira ko da ku an saba an ce biyar da ashirin ake tayarwa asuba saboda idza ra'ahum abta'u akhara in annabi ya ga sun yi jinkiri yana ɗan jinkirta musu wannan fiqhun ya kamata a san shi tsakanin limamai da ladane kuma masallata to su ma su zama masu fiqhu kar wani ya zo yayi gaggawa ya zo masallaci da wuri sai ya ga lokacin tayarwa yayi sai kuma ya ga ba a tayar ba to wataƙila limamin ya yi aiki da hadisin ya zara akun abta'u akhara in ya gama mun ya duhu masallacin ba a cika ba in ya tare za a iya rasa sallah to ba laifi a ɗan ƙara musu ‘yan mintuna nan ba laifi ba ne haka kuma wata rana idan aka ga sun cika kuma lokacin ya yi ko da ku lokacin da aka ƙayyade aka saba za a tada sallah bai yi ba amma jama'a ta cika to daman ana yin jinkirin ne ai dan a cika masallacin to sun zo to wannan liman yana da wannan damar ya ce a tada sallah me dalilinsa saboda masallaci ya cika jama'ar ta zo kuma misali watakila ana yin sallar azhar karfe ɗaya da rabi ai ana yin sallar azhar eh karfe ɗaya da rabi sai aka yi wata babbar mutuwa wani bawan Allah Allah ya masa rasuwa cikin matsauta masallaci ko wani babba mutane suka zo tun karfe ɗaya da sha biyar sun cika masallaci har waje to baya cikin fikihu liman ya zauna ita jira sai karfe ɗaya da rabin nan ta yi ku fahimce ni fa muna magana ne akan ilimi tunda sun riga sun zo sun cika kuma duk masu zuwa sallan ai sun halatta to wa ake jira kuma lokacin sallan ya zo sai a tayar to wanda bai da ilimi bai da karatu bai je makaranta ba in ya gani sai je ta faɗa a bayan masallaci ya za a tada sallah lokaci bai yi ba ya za a yi to ai mutane sun cika sun zo kuma kuma kanku za ku gaji ku kosa ku ta duba agogo ku ce har yanzu dai lokaci bai yi ba ina fatan ana fahimta Allah ya ganar da mu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana aiki da wannan musamman idan lokacin sallar isha'i ne a lokacin isha'i annabi baya gaggawanta da ita in ya ga ba a zo ba sai ta nafilfili ya ta askar ɗinsa in ya ga sun zo da wuri kuma sai ta da sallah yana yi don ya sauƙaƙa wa mamunsa kuma ya ba su damar su samu sallah saboda bai kamata liman ya zama dalilin mamunsa su rasa sallah ba yanzu kamar misali sallah asuba an so a tsawaita karatu kuma mamun masallaci sun san ana tsawaita sallah karatu sunna ne liman ya yi karatu mai tsawo me hikimar daman ita sallah asubahi mai tsawo ce me hikimar mutane fa sun kwanta sun yi awanni a kwance a gadansu akwai mai rashin lafiya mai raunin tashi da wuri akwai mai gaga'ar bacci akwai mai matsalar ruwan da zai alwala akwai mai matsalar ruwan wanka akwai mai nesa da masallaci akwai mai kaza to wannan shine aka ce in liman ya zo sallah da asuba ya dan ja karatu kaɗan saboda me a bawa mutane dama su samu sallar kawai liman wata rana ya zo sai karanta ina ina kalkausar a sallah asuba nam ya halatta amma tsakani da Allah zai iya ɗaukan nauyin mutanen da yasa suka rasa sallah yanzu kai ka san ana karanta shafi ɗaya shafi biyu a masallacin ko uku wani uzuri ya tsaye da kai liman yana zuwa kawai ya jawo kul wallahu ahad ko inna ka. ya gama sallah saboda gada da shi liman ne ka tarar da fiye da rabin masallaci da sarar sallah wani ya zo ma bai same ta ba ka haramta masa jam'i sani ko ana fahimta to duka irin wannan abubuwa ya kamata a rinka kulawa to amma sai dai in larura wataƙila kuma bai da lafiya limamu wataƙila ya samu da basir baya iya tsawon riƙe alwala wannan satin ya kamu da basir to sai ku yi haƙuri da gajeriyar sallah kenan in kuma ba zai iya yi ba zai cutar da mutane sai sa wani yayi Allah sa kun gane wa man jama'a awqada fawaita adana lil ula thumma aqama li kulli fariida to sai matsala ta gaba ku ya guri duk wannan ina dan bin sa ne sama sama dan mu tuno abin da muka karanta amma mun wuce shi wanda ya tara salloli ana bin sa salloli da yawa kamar sallah kwaya biyar kaga a ka'ida a shari'a kowace sallah tana da kiran sallanta haka ne to jama'al fawahita fawaita to idan yazo ya zai yi tunda lokacin su ya riga ya kure sun zama fawaid sun zama qaba'i sun zama ranko to sai ya samu guda ɗaya a ciki ta farko sai ya kira mata sallah ko da ku ba lokacin bane yana so ya samu falalar kiran sallah to sai ya kira wa ɗaya to sai a haɗa sallolin ai ta yi ai ta yi ai ta yi amma kowace ɗaya daga cikinsu za a tayar mata da ikamanta mai zaman kanta ina fata ana fahimta kamar misalin mutum ya haɗa salloli guda biyu saboda uzurin tafiya a zahar la'asar yana da kyau ko ya halatta mutum ya haɗe a zahar da la'asar a lokaci guda to kuma ya kamata a ce an kira sallah kowace to sai ya kira sallah guda ɗaya a matsayin na azahar ne sai ya azhar sai ya yi wa al'asar ɗinsa iqama ina fata ana fahimta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a Arfa kuma kamar yadda annabi yayi a Muzdalifa kiran sallah ɗaya aka yi amma salloli biyu ne a Arfa an yi azhar da al'asar amma kiran sallah ɗaya ne ta da iqama biyu a Muzdalifa kwanan Muzdalifa magariba isha'i ake yi kuma galiban ma ba a lokacin magaribar ake yin ta ba saboda sai an yi tafiyar kafa mai tsawo daga arafa zuwa musalifa to sai annabi ya ce a kira sallah ɗaya a tada ya kama wa magariba sannan in an zo isha'i ba sai an kira sallah ba kenan kiran sallah ɗaya yana iya wakiltan salloli uku hudu biyar shida har gaba Allah sa kun gane ina fata ana fahimta um, haka mai mai ramkon sallah shi ma duk hukuncinsa ɗaya ne zai yi irin sallah guda ɗaya kowace kuma ya tayar mata sallah to sai wanda yake jin kiran sallah malam yace wai sannu lisami'ihi mutaba'atuhu sirran wa hawqalatuhu fil hay'alati wa qawluhu ba'da firaghihi ko faraghihi اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا للذي وأتم إن أجل كنا لشيء لتافه an sunnanta ga duk wanda ya ji mai kiran sallah mutaba'atuhu to ya bi shi ba ya bi shi da kafa ba ya bi shi da baki abin da ya faɗa ka faɗa sami'ul mu'azzini kenan wanda ya ji to wanda bai ji ba ba hukunci a kansa duk wanda bai ji an kira sallah ba to shari'a bata dora masa nauyin sai ya amsa kiran sallah ba tunda ai bai ji ba wanda ya ji ne kawai wataƙila ana wani abu ko yana wani karatu ko yana wata harka ko yana wata abu shi bai ji ba wanda kuma ya ji ba shi kuma yana kansa ya, ya bi shi sannan kuma a idan ya ce hayya ala sala to shi kuma sai ce la haula wala quwwata illa billah illa billah al yace hauqalatuhu fil hay'ala hauqala la haula wala quwwata illa billah hayya ala ita kuma hayya ala salah hayya ala fala kenan duk hayya ala salah duk hayya ala fala la haula wala quwwata illa billah ake ce kenan anan ba za ka maimaita abinda ladan ya faɗa ba kai ga abinda shari'a ta ce ka faɗa shine la haula wala quwwata illa billah kuma a sirrance ake faɗa ba a bayyana ba ka san zaka ji wani illa da yace hayya ala sala da karfi shi masu la haula wala quwwata illa billah hayya ala al fala la haula wala ka ji ka ga ya wani aka ce sirri hayya ala sala hayya ala al fala la haula wala quwwata illa billah shine sunna shine daidai ku yi haƙuri ita shari'a fa a yi yanda aka ce a yi shi ne daidai da abin da aka yi saɓanin haka to an yi kuskure ba kuma cewa aka yi bai yi ba a ya yi in ka faɗa da ƙarfin ma ya yi sai dai kuma baka yi abin da shari'a ta ce ka yi ba to ana so a karanta wannan addu'a na karanta muku a baya na ce muku a wannan addu'a ya zo a cikin sai muslim manzon Allah yana faɗa sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda aka kira sallah ya yi min salati bayan an gama kiran sallah ya yi mini salati sannan kuma ya biyo da Allahumma rabba hadihi da'wati tamma duk musulmi don Allah ya haddace wannan addu'ar Hassan falala wannan addu'ar ceto mutum yake samu a kanta wataƙila nafilar da kake barata baka ceto annabi ba wataƙila sallar daren da kake wataƙila sadakarka wataƙila wataƙila wataƙila wataƙila a nan za ka samu shiga malamai suka ce mutane da kuke ganin su kowa yana shiga aljanna ne ta wata ƙofa kamar ya ta wata ƙofa ta ƙofar wata ibada wani ka san me ke shigar da shi aljanna tsabar yawan istighfarin sa Allah ya lura mutum ne mai istighfari shi kam Allah ya hore mai yawan istighfar duk inda yake yana istighfari to sai Allah ya bashi aljanna ta wannan wani kuma abin da zai kai shi aljanna mutum ne mai yawan raya dare baya sadaka bai da kudin da zai bada sadaka wataƙila baya yawan karatun Qur'ani ma amma wannan raya daren da yake yawan sallar dare ta nan sai Allah ya karbe shi ya ce a bashi gidan aljanna ta wani kuma mutum ne mai kyautatawa mutane shi kuma ta kofar da zai shiga aljanna kofar kyautatawa isani yana da duk inda aka faɗe za a ce kai wani yana da kirki yana kyautatawa to shi kuma ta nan zai shiga wani kuma kasan inda zai shiga aljanna a share masallaci zai shiga aljanna wallahi wataƙila Allah bai bashi kuɗin da zai gina bene masallaci ba Allah bai bashi kuɗin da zai makaranta ba Allah ma bai bashi kwakwalwar da zai haddace Qur'ani ba Allah bai bashi ilimi ba amma Allah ya bashi zuciya da ƙarfin kishin sharan masallaci a lokacin ba ruwan Allah da wani iliminsa da wani yawan sallarsa da wani wada Allah ya karɓe shi ladan da ake bukata a shiga aljanna din ya riga ya cika ladan ta dalilin wannan taron masallacin shi yasa malamai suke cewa kada wani yayi izdira'in wani mai izdira'i wulakantawa da tozartarwa wai kaga Allah ya baka ilimi kaga kana tozartar da wani to wataƙila wanin da kake wasa da shi to yana bin uwarsa ta biyayyen uwarsa Allah zai bashi gidan aljanna ba mamaki sai ya riga ka shiga ya dade ma aljanna kafin ka karasu kar wani ya ce dan shi yana yawan nafila ya rena wani to wani kan bai da himman nafilar nafila dai yazo ya ci sallah shi jikinsa Allah bai sa mai yawan yin sallah bane duk sallah tana da muhimmanci amma kam lalle akwai karatun Qur'ani a sha'aninsa mutum ne makaranci na gaske kowane ɗaya daga cikin mu mala akwai inda ya ƙware wani ya iya zaman masallaci ita zikiri kurum ita zikiri ita zikiri amma in an zo wani abu na aikin addini kazar kazar shi kuma baya na yana gefe kowa da inda yake samun rahamar Allah shi yasa malamai suka ce duk wani ibada da ka samu kar ka yi wasa da shi rike shi ka yi shi da gaske wataƙila ta nan Allah zai maka rahama wataƙila ta nan Allah zai baka rahamarsa da aljannarsa kun fahimci wannan sai sai sabon karatun mu na yau malam yace babu shurutu salat shurutuha qablaha minha alwaqt والطهارة من الحدث والنجس والنجس ووجه الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال وتأجيلها أفضل إلا في شدة حر ولو صلى وحده أو مع غيم لمن يصلي جماعة ويليه وقت الأصرف إلى مصير الفيء مثله مثليه بعد فيء الزوال والضرورة إلى غروبها ويسن تأجيلها ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة ويسن تأجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما ويليه وقت الإشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المؤترض المؤترض وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس شماتي وتعجيلها أفضل سي وتدرك الصلاة بتكبيرة الإهرام في وقتها أقول جمالا يتي باب دكي مغانا أكن شروطا صلى يشي شروطها قبلها duk abin da aka ce sharaɗi to dole a same shi kafin ibadar. Duk abin da aka ce sharaɗi, to abu ne da sai an yi shi sannan a yi ibadar. Sharaɗin Sharaɗin Allah ya karɓa aikin hajjinka shi ne ka zama musulmi. Sai ka fara zama musulmi ka yi kalmar shahada. sannan ka je kai aikin hajji Allah ya karba dan da arne zai je ya dawafi yana arnansa ya je arfa ya je muzdalifa yana arnansa Allah bai zai karba ba dan ya rushe sharadi ku da gane wa duk ibadar da ba a samu sharadi ba to babu ita duk ibada in dai ba sharadi to babu ita sharadin in taimaka maka ne ya zama kana zuwa masallaci sallah kana gaya wa ɗanka sharadin in yi miki kaza ne ya zama kina shirya yara suna zuwa makaranta da wuri kenan in ta karya wannan sharaɗin ko ya karya wannan sharaɗin to dan babu maganar buƙatar da zai faɗa to duk wannan abin da malam zai faɗa to zai faɗa mana ne sharuɗan sallah kafin ita kisa ya ce wa sharuɗuha qablaha minha alwaqtu lokaci dole sai lokaci yayi kai wa taharatu min alhadathi wan najis dole sai ka yi tsarki daga hadasi da najasa idan ba ka da alwala hadas to sai ka yi alwala najasa ba a sallah da najasa a jiki duk wanda yake ya je ya sallah ko dubu ce amma akwai najasa a jikinsa to ya rushe sharaɗi ba za a karɓi sallarsa ba to sai ya ɗauko fashin baƙin sharuɗan sai ya dawo kan lokaci zai bi dukkan sallolin nan ya faɗi lokacinsu za mu dawo mu yi magana akan sharuɗa ɗin gaba ɗaya insha Allah bari dan na gama fassara muku a gurguje fa waqtu zuhuri lokacin azhar yaushe yake farawa ko baka da agogo kawai ka lura da wannan min az-zawali ila musawati shay'i fai ahu ba'da fai iz-zawali daga rana ta yi zawali me rana ta yi zawali daga zalayin zulu ne in an ce zawal rana tana tsakiya in ka daga kanka ka ga ranar a tsakiya daidai tsakar makwarkwadan kanka take to wannan haramun ne ai sallah a wannan lokacin amma da zarar ka daga kanka ka ga rana ta kauce kaɗan ta ɗan bugi gefen kanka ko dama ko hagun ko gaba ko baya to kawai azahar ta shiga ko baka da agogo kai sallah to shine in ka duba inuwarka za ka ganta kamar wada bari mana dalla-dalla da zamu gane yaushe ne ne rana take tsakiya shi ne ƙumu ƙa'imun zahira in ka tsaya ka duba za ka ga baka da inuwa inuwar tana ƙarƙashin tsakanin ƙafafuwanka to a zahar bace ba idan ba za ka iya gwadawa da kanka ba samu waya ko wani itace ko wani abu ka tsaye da shi da tsakar rana ka kafe shi idan ka ga bai da inuwa to azar ba ta yi ba in ku kaga akwai yar inuwa karama a damansa ko a hagun ɗansa to azar ta shiga kun gane wannan sai me yasa me yasa aka samu inuwar a gefensa saboda rana ta yi zawali me zawali ta kauce in a tsakiya take za ta daki abin ne dan haka inuwarsa tana cikinsa amma in ta yi zawali ta dan bugi gefe to ko yaya za ta fitar da inuwa a gefen damansa ko a gefen hagunsa ya danganta ga inda ranar take yana shan bamban lokacin damana da lokacin rani da kuma yadda ta taho wani lokacin ta kanta ta dama wani lokacin ta taho ta hagu to wannan shine farkon lokacin azhar shine malam yake cewa ila musawati shay'i fai'ahu har ba da fai'iz zawali har tun daga lokacin fai'uz zawali me fai'uz zawali lokacin da inuwa za ta zama ‘yar guntuwa kamar wada shi ne fai'uz zawal inuwar kaucewar rana a zahar tana yi tana yi tana yi tana yi har lokacin da kowane abu zai zamanto inuwarsa daidai da shi a tsaye in ka ɗauki biro ka kafa shi haka to za ka ga akwai inuwa mai tsawo sai ka ja layi in ka kwantar da biran in sha Allah za ka ga inuwa daidai biran yake ko daidai tsuntsire yake ko daidai katakon yake ko daidai itacen yake to wannan azahar ta zo ƙarshe kenan tun tana yar gajeriya ta yi ta tafiya ta yi ta tafiya ta yi ta tafiya ta yi ta tafiya har sai da ta zo inuwar komai ya zo daidai da shi duk abin da ka sani na duniya in ka auna shi a lokacin inuwarsa daidai tsawon ne to wannan lokacin azar ne ya zo ƙarshe azar tana ce ma to zan tafi daidai wannan lokacin kuma to lokacin la'asar ta shiga ita kuma shi sa malamai suka ce da azahar da la'asar Hassan da Husaini ne ƴan uwan juna ne lokacin su yana mai tadakhuli wani yana shiga cikin wani lokacin da azahar ta ƙare to kuma automatically ko minti ɗaya ba a samu la'asar ita kuma ta shiga to kaga a lokacin yasihhu salataini sallah biyu sun halatta a wannan lokacin ya halatta kai azhar kai azhar a lokacin ta amma a ƙarshe sannan kuma ya halatta kai la'asar kai la'asar amma kuma a farkon lokacin ta to shine ila musawati ash-shay'i fai'ahu ba'da fai'i zawali wannan kenan sai kuma yace wa ta'jiluha afdalu illa fi shiddati harrin an so yafi falala a gaggauta azhar musulmi ana so a rinka yin sallar azhar da ta'jili da gaggawa ayi ta da wuri illa fi shiddati harrin sai dai in akwai tsananin zafi zafin rana da dumamar yanayi idan akwai zafi a gari a ba ni sunan shi rana ta yi zafi tunda ya sallar azhar da la'asar tana da alaka da rana aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda to in ranar ta yi zafi akwai yanayin da azhar din ta yi zafi kamar ba ta yi ba amma in ka gwada inuwar kuma zaga ta yi zawali to wannan ya halatta ainihin wato ba ni sunan shi a jinkirta saboda tsananin zafin rana manzon Allah ya ce inna shiddatal harri min fahi jahannam idza idza idza shadda al-harr fa abridu as-sala ko fa abridu an sala ku jinkirta sallah ku sanyaya ta in rana yayi zafi limamai ku gane wannan fikihun kada a rinka sa lokacin azhar duk shekara kullum lokaci daya kullum a'a idan da ana yin ta sha biyu da rabi sha biyu da rabi sha biyu da rabi tunda wala Allah sha biyu da kwata ta shiga sha biyu da rabi sha biyu da rabi to wata ran a daga ta akai ta karfe daya ko akai ta ɗaya da kwata dilla da ne da ya san karatu to yana kula da wannan tunda galiban kula da lokacin sallah a masallaci aikin lada ne tunda ai sai ya kira liman dan zai fito to ya kamata a lura da wannan amma a makale kaga zafin rana amma wai suna sallah sha biyu da rabi da shi kuma wannan an saba sunna saboda akwai tsanani wannan zafin numfashin jahannama ne wannan zafi da kuke ji ka ji gari yayi zafi an kunna fanka zafi take barwa jahannama ne ta numfasa akan an samu mutanen duniya la ilaha illallah la ilaha illallah shine lokacin da hatta tsakiyar dare za ka ji gari zafi zafi ka yi fanka babu ka fito waje zafi to wannan jahannama ne take fayyahawa mana take numfasawa kuna fahimta malam yace walau sallah wahdahu ko da ku kai kadai kake sallah ba a jam'i ba wani zai ce to ai wannan hukuncin jinkirta sallah azhar ai sai a masallaci ne tunda ni a gida nake bari da yi da wuri a'a walau sallawa da ko da kai ɗaya ne larura ta sa a shagonka ko a kasuwarka ko a gidanka ko wani yanayi in dai akwai tsananin zafi to da Allah ka daina yin sallah karfe 12 da rabi 12 da fata ka mai da ita karfe 1 1 da rabi ba laifi in kai wannan ka bi annabi kuma Allah zai baka lada aw ma ghaimin yusalli jama'atan ko kuma idan an ga hadiri duk lokacin da azahar ta zo aka ga hadiri ya yi yawa ruwa zai zo to shi ma ya halatta a jinkirce ta a jira sai an yi ruwan ai sallah malamai suka ce in ta kama ma zai kai dab da la'asar ba komai shi ne illa ma a gaimin liman yusalli jama'atan amma wannan ga wanda za su yi jami'i banda wanda yake shi kadai a gida abinda bayanin yake nufi shine yusannu ta'khiru zuhuri an awwali waqtiha kenan ya halatta a jinkirta lokacin azhar a bar yinta kar a yi ta a farkon lokacinta a cikin matsaloli guda biyu matsala ta farko fi shiddati harzin waqti sayfin kenan lokacin da ake tsananin zafin rana a lokacin bazara ake cako lokacin rana lokacin ba damana ba rana da zafi to wannan ya halatta a jinkirce sallar azhar amma mustahabbi ne har zuwa lokacin da rana za ta dan yi sanyi na biyu shine idan idan kana hunaka ghaim idan akwai hadiri ga azhar din ta yi amma gari ya kidime da hadiri kuma ana jin tsoron in ladan ya kira sallah ya ce a fito iska za ta iya cutar da mutane ko ruwa zai iya dukan mutane to wannan lokacin ya halatta a jinkirta wannan sallah kar ma i kira sallah ko kuma in an kira sallah kar a tayar da ita a jinkirta yusahabbu ta'khiruha in ta kai ga mutane za su fito ne dab da lokacin la'asar su yi sallar azhar sai kuma su zauna su jira su yi la'asar wannan babu laifi kenan anan a wannan matsalar malamai shari'a ta ba da dama idan akwai hadiri a yi sallar azahar a ƙarshen lokacinta a yi sallar azahar a ƙarshen lokacinta saboda me larurar ruwa da larurar iska daman meye ne dalilin haɗa sallah da aka ce ruwan sama da zai sauka in an samu hadiri da iska da take tafi wannan yana nuna shari'a tana lura da hali da lafiyar mutane da dukiyarsu idan ana tsananin iska wa zai fito kalin iskar ta dauke shi iska tana iya dauko wani abu ta jefa maka iska tana iya balla bishiya iska iya tana iya murza mota iska iya tana iya dauko wani karfe ta buga maka to ko iska ake yi ku rike wannan ba wai ruwa ba iska kadai dalili ne na ta hana mutum ya fita ya je sallah tunda an halatta a jinkirta ita kanta sallar ma saboda me saboda tasowar iskan da kuma hadiri to wannan shine matsala ta biyu a iya jinkirtawa mutane su sallar a zahar a ƙarshen lokacinta wal asru fi awwali waqtiha la'asar kuma ayi ta a farko ainihin lokacinta wannan idan mutanen gari sun ga cewa ainihin wato haka din shi yafi musu alheri wa yalihi waqtul asr bayan azhar sai lokacin la'asar to yanzu in kun gane bayani na da karatun nan yaushe azhar take shiga da rana ta kauce daga tsakiya yaushe azhar take zuwa ƙarshe har zuwa inuwar abu yayi daidai din sa shikenan yanzu ka ji an ce ma karfe 1 karfe 12 da rabi karfe kaza to me yasa mutane suke ta faɗa wani ya sallah karfe 2 wani ya sallah karfe kaza wani ya sallah a duba kawai a gani shin ɗan ƙarfe biyu ya yake sallarsa daga nan za ku gane waye yake a farkon lokaci waye yake a tsakiyar lokaci waye yake a ƙarshen lokaci da kuma kun san abin da ya fi falala mutum ya yi sallah a cikin lokaci shi ne ya fi falala ba wai a farkon lokaci a'a ya zama lokacinta yana ciki tsakiyar lokaci ina fatan kuna fahimta jayyid kaga wani zai ce to ya aka yi lokacin annabi ba agogo aka yi sallah agogon nan yana da wani lokaci wani ne ma ya kirkiri agogon wani mutum ɗaya ne a duniya ya fara yin agogo a duniya musulmi ne kuma duk inda ka ga agogo shi kaɗai ya fara kirkiransa kuma yau har duniya ta ce ana aiki da agogo amma Allah ya ba wa mutane agogonsu a cikin rana a tsakanin rana da wata hatta taurarin nan da kuke gani malam a sama wa alamat Allah ce wa bin najmi hum yahtaduna da su ake gane hanyar tafiya garuruka tauraron nan mu ne yanzu babu ilimin ba karatu an hana mu ma mu yi bincike akan irin waɗannan abubuwa na halittar ubangiji duk tauraro da ka ganshi akwai waɗanda suna gane wannan sunansa kaza kuma a damana yana tsayawa a wuri kaza in rani yayi yana koma wuri kaza sannan idan za a je gari kaza tauraro da yake daidai wuri kaza shi za a yi ta bi ana bi ana bi kai wani zai iya tambaya ce to da masu jirgin ruwa ta ya suke tafiya ai babu babu wannan mai ake cewa babu wannan abun location din nan ba ma ba kaza to da ya suke tafiya akwai lokacin da suke amfani da iska sai sai idan lokacin bazara ne lokacin kaza iska tana kadawa kaza to gari kaza yana bangaren yamma ne iska kuma tana yamma da haka jirgi zai ta bin iska ita bi kuma sai ya isa garin ba signboard ba alamat inda daddare ne fa cikin duhun dare ba abin da ya kai ruwa duhu malam duhu ne da shi fiye da yadda kake tsammani to ina masu masu jirgin suke gani da tauraro suna kallon tauraron suna tukawa wa bin najmi hum yahtadun da kuma wasu alamomi da Allah yake sawa wataƙila akwai wasu duwatsu kafaffu yayi in za a je gari kaza a wani babban dutse a wani gari a wajen wuri kaza da sauransu kun fahimce ni sai kuma ilimin hanya ya ake hanya Allah ne yake dasa wa mutane basira sai ya ce to sai mu tuko lasse to tunda gari kaza yana wuri kaza to bari mu bana mai tabi mai tabi mai tabi ana yankawa ana yi ai kwana ai nan ai kwana ai nan har a isa gari ai ba mala'ika jibril ne zai ce ga hanyar ba ilimi ne kun fahimce ni tsayi kenan lokacin azhar daga lokacin da rana ta dan kauce har zuwa lokacin me da inuwa za ta yi daidai ɗinta. To yaushe la'asar take farawa, ita kuma la'asar tana farawa a ƙarshen lokacin azhar. Inuwar komai yana daidai da shi, kana so ka gane la'asar ta yi ka tashi daga bacci? Kana cikin tafiya da mota baka da agogo? Ka samu matsala kana so gane lokacin sallah? Kurin ɗauki biranka ko ɗauki wani itace ka fashi. In ka kafa shi, in ka ga inuwarsa, ta yi daidai da shi. to kawai kai ka dika mata sallah ka kira sallah la'asar ta yi in ka ga inuwarsa ta ɗanɗana shi to la'asar ta ma shiga har ta fara tafiya to bari ku ji abin da zai ce ila masiril fai'i mislaihi la'asar tana yi tana yi tana yi tana yi wancan azhar ila masiri shay'i mislahu wannan kuma la'asar ila masiri shay'i mislaihi mislaihim ra'ayal aini mislaihi double har lokacin da inuwar abu zai zama ninkinsa biyu da ka tsaye da biro sai ka ga inuwar ta yi tsawo daga nan ta kai haccan wai ka kwantar ɗaya bai ƙare ba ka daɗa kwantarwa biyu a to la'asar ta tafi har ta kai ƙarshe yaushe ne ne ƙarshen lokacin la'asar lokacin da inuwar komai ta ninka shi biyu ɗaya biyu to azahar ta ta zo ƙarshe la'asar ta kama nata ita ta yi iya tsawon abun kuma ta ƙara da me da wani tsawon yanzu anan idan idan da za ku iya fahimta na ku gane a da lokacin azahar da lokacin la'asar wanne fi tsawo ku nutsu da tambaya ta fa da lokacin la'asar da lokacin azar wanne fi tsawo ko dai duk ɗaya suke yanzu farkon lokacin la'asar ya halatta mutum ya azar ya halatta mutum ya sallar azahar a farkon lokacin la'asar ya halatta bari in bada muku tambayar da za ku gane idan idan idan la'asar ta shiga a wannan lokacin in mutum ya yi sallar azahar ya yi ta a wajen lokacinta a ƙarshen lokacin ta yi ta lokacin azahar aka ce daga fai'u zawali ko zuwa abu inuwarsa ta zama daidai da shi ɗaya kenan la'asar kuma fa tana farawa daga wannan zuwa lokacin da abu zai zama mai biyu To malaman fikihu suka ce akwai tarayyar lokaci tsakanin azahar da la'asar. Ana shigar da ita azahar ta fi samun falala ana iya shigar da ita la'asar. To bari mu je zuwa ƙarshe ku ji abin da zai ce. Ba da fa'i zawali, wa daruratu ila ghurubiha. To akwai lokacin laruri, kun san akwai muktarin lokaci, akwai daruri, akwai qada'i. Duk sallah ko in ce laruran waɗannan salloli suna da muktanin lokaci akwai daruri akwai kaza'i yanzu menene darurin azhar lokacin la'asar shine larurin azhar idan inuwar biro ta kai daidai da ita azhar lokacin ta tayi amma an yi sakaci har an kai ta laruri to kuma ya halatta a yi sallah a lokacin laruri me laruri wai su a wajen su malaman fiqh larura ce ta sa baka yi sallar la'asar ba ai azhar ba sai da la'asar ta yi kenan kana da wani uzuri ne karɓaɓɓe a wajen shari'a ke sa baka yi wannan sallah din ba Allah ta yan uwa suna ganewa to sai yace wa daruratu ila gurubiha lokacin larura na la'asar yana shiga lokacin da rana ta faɗi duk wanda ya yi sallar la'asar tun daga ƙarshen azahar har zuwa dab da faɗuwar rana ya yi ta ada'i lokacin ada'i mana ya ba da ita lokacin da ake so duk wanda maimaitawa duk wanda yi sallar la'asar tun daga ƙarshen azahar kaga la'asar ta shiga yayi ta ja yayi ta ja yayi ta ja yayi ta ja har dab da faɗuwar rana in dai ya jefa sallarsa kafin rana ta faɗi to ya yi ta a da'i me a da'i ya yi ta a cikin lokacin da shari'a ta yadda za ta karba duk wanda bai yi la'asar ba sai da rana ta faɗi to lokacinta bai gama fita ba laruri ya shiga yaya kai ka bari ba kai la'asar ba har rana ta faɗi to ya shiga laruri shine malam yake cewa wad-daruratu ila ghurubiha shi yasa suka ce duk wanda ya salla qabla ghurubi shamsi faqad salla al-asra ada'a duk wanda ya salla kafin rana ta faɗi to ya salla al-asr akan ada'i sai dai bai halatta ba kuma a shari'a an yu'akhkhira al-insana as-salata ila waqti ad-darura la yajuzu bai halatta ba mutum haka kurum ya jinkirta sallah ya kiya yin ta sai ya kai ta lokacin laruri bai halatta ba karka ji an ce to ai dai ka kai ta zuwa dab da faduwar rana ba to bai halatta ba ka jinkirta an so ka yi ta a lokacin ta tana shiga to ka samu dai ka yi kafin lokacin laruri ya ainihin wato shiga yasa malam yace wai sunnu ta'jiluha an sunnanta ita ma a gaggauta ta itawa ita la'asar saboda sahabbai sun kasance suna yin sallar la'asar tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su tafi unguwarsu a awali a Madina akwai wata unguwa ana ce da ita awali unguwar sahabbai ce a lokacin aka ce wasu shamsu hayya rana tana da sauran zafin ranar ta hadisin Bukhari da Muslim manzon Allah yana sallar azhar lokacin da rana ta yi zawali sannan yana yin la'asar ɗayan mu yana komawa gidansa a Madina da sauran zafin rana ba wai da duhu yake koma ba wai la'asar ligis yake koma ba kenan kaga ana yin ta da wuri wannan yana nuna cewa manzon Allah yana gaggawa yayi sallar la'asar akan lokacinta to sai sallar magariba shi kuma lokaci yayi za mu dakata a nan insha Allah sati mai zuwa sai mu bayani akan lokacin sallar magariba to kuma sai mu bayani akan su kansu sharuɗan ma a bambanci tsakanin sharaɗi da rukuni a cikin sallah da dai sauran hukunce hukunce da malamai suka bayani Allah ya mana afuwa Allah ya samu dacewa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh